أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته uwa musulmi a yau mura ranar lahadi wanda yake sha biyar ne ga wata na biyar hijira ta maza Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara ta 1438 wanda ya dace da sha biyu ko sha biyu ga watan biyu miladiya haihuwar isa ɗan maryam alaihi salam shekara ta 2017 satin da ya gabata mun tsaya a cikin suratun nisa aya ta goma sha tara a yau daga nan za mu tashi mu dora da yadda Allah subhanahu wa ta'ala muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagoran mu a cikin wannan karatu da za mu yi kuma Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunnan manzonsa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam a duk cikin ayyukan da za mu gabatar a wannan duniya قال بسم الله يا أيها الذين آمنوا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا
kafin mu fara fassara wannan aya ina so in yi amfani da wannan dama mu yi addu'a ga ɗaya daga cikin manya-manyan malamanmu wanda Allah ya marasuwa a Najeriya wancan sati da ya gabata namanta mu yi masa addu'a shi ne shakara biyu daura. Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mai rasuwa kwanakin da suka gabata kamar kwana goma a ko abin da ya kama da haka. Wanda shi ne yana daga cikin sauran malamai da sunna waɗanda suke tsofaffi waɗanda suka yi saura. Dama magabatan suna ta tafiya. to tsofaffin yanzu kuma suna mutuwa matasa waɗanda suke matasan sun fara tsufa an kashe saura kuma Allah zai kawo wasu domin addini na Allah ne ba wai wani da yake dauke da wannan addini ba duk duniya in ta kafirce sai Allah ya kawo masu wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amsalakum abu na biyu kuma shine mu shigo cikin wata na February wanda suke February wannan wata shine ran goma sha hudu gare shi akwai wato sallah da ake yi sallah ta masoya an gane masoyi da masoyiya wadda dan musulmi zai tura sako zuwa ga wata ko kuma za a sai flyer a musu ma flower ko a yi letter ko a yi kaza ko a kaza duk wannan aikin haramun soyayya ba rana guda ce ake yin ta ba a musulunci ita soyayya ta musulmi duniya da lahira akwai ta kuma matarka soyayyar da kuke yi da ita ba ta da lokacin da za ta kare ba wai rana guda ne za ka kawo mata wannan flower ko kuma wuce fulan na za a sannan kuma soyayya tsakanin ɗa namiji da mace ko kuma alaƙa ta abokantaka tsakanin ɗa namiji da mace amince babu shi a musulunci haram muna cikin suratul nisa Allah ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani kaga nan wata aya bata shafi kafiri ba la yahillu lakum bai halatta ba gare ku in an ce abu bai halatta ba ya zama ya za haramun an tarisun nisa'a karha ko kuma an tarifun nisa a kurha an tarifun nisa ku gaji mata an gane ni nan ba ana nufin gadon dukiyarsu ba a'a ku gade su su da kansu din domin ana gadon dukiya to su suna da wata al'ada a cikin jahiliya wato suna gadon mata sai yace karhan ko kuma kurhan wato kurhan bi dhammi imam hamza da al-imam al-kisai da imam khalaf su suka karanta kurhan sati da gabata mun juya juyar da abin jamhur su suka karanta da karhan sai malaman lugha suka ce da karhan da kurhan duka ma'anar su ɗaya an gane ni ma'ana kalmar tana ɗauke da ma'ana guda waɗansu malamai suka ce a'a in an ce karhan shine abin da mutum yayi yana cikin kyamashi kurhan kuma abin da wato ba tilastar da kai aka yi ba amma kana kyama sai kana jan abin yayi maka rauni kenan sai suka bambanta shi ta hanyar wannan tilastar da aka yi wato tilastar da kai aka yi kai dole da kuma yi amma ba ka son ka aikata abu to wannan ba yana nufin in su matan suna son a yi musu wannan ba sai a yi musu domin musulunci ya hana yin zalunci ko da mutum ya yarda a zalunce shi ina fata kuna fahimtar ka ba wai su yanzu ba in suna son a gade su ya halatta ba a'a ko mace ta yarda a gade ta to musulunci bai yarda wannan ba kenan gakka sa tsammanin shi karhan lahu mafhumun bai da mafhumi nan Allah ya kawo shi ne dan bayanul waqi abin da yake shine yake afuwa a cikin wannan al'umma suke cewa kanu fil jahiliya sun kasance cikin lokacin jahiliya yarisuna nisa'a aqribaihim suna gadon matan makusantar su miji ya ga wato uwa ya gaji matan kane kane ya gaji matan uwa an gane ni fa in sha'u tazawwajuhunna in mutun ya ga dama kawai sai ya aure mace a cikin wasu riwayoyi da mutun ya dauki sutura sai ya jefa mu mace da ta kai da rike ce to wannan ya gane ta kaga wannan tsabar jahilci bila sadaqin ba tare da sadaqi ba shikenan ya gane ta a gane ni aw zawwajuhunna wa aqadu sadaqahunna ko ko su su wato aurar da su sai ku karbi sadaqin su riki su ɗan uwan mamacin aw adalluhunna ko ku su musu alalo su hana su aure kamar da muka faɗa wancan sati hatta yaftadina bima warithnahu sai matan sun fanshi kansu daga abin da suka gada nawa zan baka ka kyale ni in yi aure sai ku kawo kaza sai a karba sai a bata sai aure aw ya mutna ko ko sai su bar matan sai sun mutu fayarifuhunna sai su gade su fa duhu an zalik sai aka hada su wannan dama duk problem kin dukiya ne dukiya ce mace in tana da kyau akwai kuɗi kaga da maza sun samu da ake so dama bi din da ake so ga kyau ba kuɗi magana ta kare to in ya zaman to tana da kyau babu dukiya ba ruwan sai ce ya gaji to yanzu ga ta da dukiya ba ta da kyau bai son ya aure ta sai ya hana mata aure sai ta ba shi kuɗi ta je ta yi aure ina fata an fahimce ni amma in ga ta ba ta da kyau kuma ba ta da komai sai ce kai wacce mun ya ta kuma kinta sai inda za ta an gane ni sai Allah subhanahu wata'ala ce ko wala ta'dhuluhunna kada ko hana su yin aure nan ana magana ne da ƴan uwan miji an gane ni domin mi domin in mutum ya riga ya mutu wa ana magana ne da miji da kanshi nan wato farko ana magana da ƴan uwan miji to an ce gado bai yi wa a gada sai an mutu amma da aka ce wala ta'dhuluhunna kada ku mazaje ku hana matan ku aure an gane ni litazhabu bi ba'd ma ataytumuhunna don ku karbi ko ku tafi da sashin abin da kuka ba su domin ka ba da sadaki yanzu kana jin bakin cikin karbu da wannan mata kun ga matsalolin da muke fama da su kenan mutum na zaune da mace ya kashe dukiya mai yawa yanzu bai jin daɗin zama da ita kuma bai son ya sake ta haka to waye saka kai kuɗi masu yawa waye saka ina ba ta amincin waye saka ka kashe dukiya mai yawa har mai alfahari auren shekarun baya akwai wani mutum wanda ya kai kuɗi na sadaki miliyon 170 na sefa san 70 miliyon de franc sefa kagan ya kai sadaki akwai wanda kwanaki shi ba shekarun baya ya kai kuɗi miliyon 60 na sadaki ga sunan miliyon 2 miliyon 5 miliyon 8 saboda dukiyar ce ake nema to irin wannan aure in aka yi shi matsalar da za ta taso idan zaman bai yi kyau ba to ya za a yi kaga kai ba ka son ka sake ta ta je ta auri wani kana so sai ka san yadda zaka ka karɓi wani abu kaga tun farko inda an yi auren cikin tsari ba don alfahari ba ba don a nuna kai ba kaga da al'amuran sun zuru Allah ya gane da to don kar ku yi haka ba litazhabu bi ba'd ma atitumuhunna don ku tafi da sashi Allah bai ce duk dukiyar nan ba'd aka ce sashi domin mi domin in sashe ya haramta balle ma dukiyar gaba daya لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ko kuma illa an ya'ti da bi fahishatin mubayyana sai in sun zo da alfasha in muka ce mubayyana ismul fa'il ne in muka ce mubayyana ismul maf'ul ne da ibn kathir da imam shubba suka karanta mubayyana alfasha mubayyana an gane ni shi ko na bi fahishatin mubayyina in mun ka ce mubayyina ismul fa'il ne kamar yadda jamhuri suka karanta wato ita alfashar take nuna halin mutumin da yake dauke da ita bai da hali mai kyau mace ka aure ta kana son ta kana kaunar ta sai take son ta bi wata hanya nan wadansu sun fassara da zina wadansu malamai suka ce a'a nan am ne dukkan abin da yake alfasha mace ce ka aure ta zina tana sawa ka ne da hanyar da baka karɓe dukiyarka to amma in tana zagin mahaifanka ba kaga wannan shi ba alfasha ne mace ba ta tsaye da addini ba ta sallah ba ruwanta da addini akwai matsala mace tana son sai ta ja ta zuwa jahannama kaga nan illa an yi asiri fahimta ta mubayyana kenan alfasha ce wanda mubayyana wato tana bayyana halin wanda yake dauke da ita ita alfasha ce amma an ka ce illa an yi asiri bi fahishatin mubayyana sai in su sun ka zo da alfasha da take bayyananna sai zaman to kenan su ne suka aikata alfasha din ina fatan kun fice kenan mu bayyana yana koma zuwa ga alfasha mu bayyana yana koma zuwa ga su matan su ne su bayyana da wannan tabi'a ta su ina fatan an fahimta wallahu a'lam sai Allah ta wa ashiruhunna bil ma'ruf ku zamna da mata zama na gari a zamna a yi aure ba don a cuci juna ba ba don a zalunci juna ba ba don a samu dukiya ba kamar yadda ake yin aure irin wannan lokaci an san mutum ya yi aure ɗai ya saki ya yi biyu ya saki ya yi na uku ya saki ya kai auren mata talatin kuma ana ba shi aure don mi don saboda akwai dukiya sai a ce ke je ba kwana biyu ne sabo dai abin da zaki samu a kafin yin sako ki dawo shi ke dan wai abin da ake so a kai da dukiya shi yasa ba dan komai ba ba an yarda da imani shi an san saki zai yi amma yanzu an san in yana so zai zuba dukiya ya kawo kuɗi a karɓa ya yi kaza ya kaza tana nan tana swaka tana ja tana ja tana ja kafin ya kai inda zai gaji da ita da ya sako ita ko ta yi nata shi kira abin da ake bukata ce to ina aure a zamna zama kyakkyawa cikin mutunta juna a gaya ma juna magana kyakkyawa a aikata ma juna alkhairi a yi fatan a rabu a bar wannan duniya lafiya kuma a yi fatan a haɗu gidan aljanna mutum yana fatan ne in ya aure mace har gidan aljanna ta kasance matarsa ba auren sati biyu da auren kwana uku da auren kwana hudu da mutane suke bukata don saboda kawai a more mara yawa an mai da abin kamar wani nau'i da dan karuwanci karuwanci Allah ya saba Allah ya fa in karihtumuhunna idan kuka kyamace su su mata fa asa an takrahu shay'an yana yiwuwa ku kyamaci wani abu wa yaj'al Allahu fihi khairan katira Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya alkhairi mai yawa a cikin wannan abin ina fata abinci shi yasa bai zo cikin hadisi da cikin sahih muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yafrak mu'minun mu'mina kada mu'mini ya kyamaci mu'mina domin wato in ya wata bakanta mai da rai ta bata mai da rai a wani lokaci a wani lokaci za ta gyara mai da rai babu wata mata wadda za ta aurowa duk duniya kullum ka ji dadin ta babu ta ba a yi ta wannan mata kuma har duniya ta shi ba aiki sai dai a ji dadin sarana a ji ciwo wata rana amma abinda ake so alkhairin sai ya fi sharrin ta yawa shi da abinda ake bukata ina fata an fahimce to dan haka zaman da za a yi kullun in aka samu hatsaniya aka samu wato sabani tsakanin mata da miji abin da kamata a duba alkhairin mutum mata ka saba ta bazari wani lokaci sai ka duba ka gani yaya take tana sallah in ka ce za ka rabu ita wallahi kana kana aure wanda ba ta ba ta sallah ba kai yanzu ko in ba ta sallah ba gare ka ba sharrin dai zai tsayawa ƴaƴanka ba za su yi sallah ba kaga sai kai hakuri saboda wasu ɗabi'o'i da suke ɗauke da su da haka ɗan adam ana zama da shi ne da wato yawan ɗabi'o'in shi kashi saba'in cikin ɗari tamanin cikin ɗari cikin cikin ɗari masu yau ne za a zama da shi ko ba haka ba duk yadda kake tare da aboki ko malami ko miji ko mahaifi duka sai an auna an ga amfanin da ke ciki za ka iske sittin cikin ɗari saba'in to da aka samu saɓani sai saba'in ɗin nan zuwa saba'in ɗin nan su toshe wancan amma bai dace a ce ba in kana neman mutumin da ba zai yi maka kuskure ba ba za ka same shi a duniya duniya kowa yana kuskure sai dai a kalli alkhairin mutum a auna da sharri sai a manta da sharri in sharrin ya fi yawa kuma sai a manta da domin ba za zaman ba zai taɓa yiwa an gane ko wannan kuma yana nuna cikakken ilimin Allah subhanahu wataala domin tana yiwa ka kyamaci abu alkhairi yana cikin shi so da yawa wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun shi yasa dole sai an yi hakuri an rike matan da waɗanda an ka an ka tare da su ina fata ana fahimta matan nan waɗanda an ka ciwo daji da su mai yawa ka auro mata an zamna an yi shekaru ga ƴaƴa ta aje ba amma duk sai ka manta da wani kana noma kana tare da kai an yi wahala kaza tana tare da kai an kasa bakin kuru ka ci bashi mutane an ka kai ka gidan kaso tana tare da kai yanzu Allah ya fiddo ka daga gidan kaso ka samu kuɗi kuma sai ka ɗauko ƴan mata ƙanana ka bari su mata wulakanci ka kore ta ka nuna baka san ta ba ga ƴaƴanta da suna tare da kai wallahi tun da duniya sai Allah ya fara fara maka Allah ya tsare wa in aratum istibdala zawjatin وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا الله سبحانه وتعالى وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج idan kuka yi niyyar canza wata mata ku mai da ita a madadin wata mata ma'ana kana son ka rabu da wata don ka kawo wata kai na kai niyyar yin haka ka alhali wa ataytum ihdahunna qintaran ka ba ɗaya daga cikin matan ka qintar al qintar shine al malul kathir dukiya mai yawa shine qintar sai Allah ta to fala ta'khudhu minhu shay'a kada ku karbi daga cikin wannan dukiyar da kuka bayar shay'an komai kaka amsa na kira ce fi siyaqin nafi tufidu al-umum dala guda kaka karba wani in ya tashi zai zarbi da mace bayan an yi rikici an yi hatsaniya in an zo gidan juju ko gidan alkali har da tangon da ya taba sai mata wata rana ya ce ko mun taba shiga na sai mata tangon da dala goma rubuta saboda tsananin rashin mutunci ko ba haka ba sai an biya shi na sai masa fiya wata na sai masa kaza na sai masa kaza a in dai ba ita bace ta ce ba za ta yi ba to baka da dalilin da zaka matsa mata ka ce dole sai an biya ka kaza ka zo duka na lissafi wannan dabi'a ce ta azzalumai sai Allah ce fala ta'khudhu minhu shay'a ata'khudhunahu shin za ku karbe shi a matsayin buhtanan kiran ƙarya wa isman mubinan zunubi wanda yake bayyanan ne gashi ga fili mai bukatar tawili ina fatan ku fahimce ni to sai malamai suka ce wannan aya akwai ababe wato guda uku zuwa guda hudu da ya kamata mu hankalta a cikin wannan aya na farko aya tana magana ne kan karɓar dukiya an gane ni ba tana magana ba musulunci ya halatta ma duk lokacin da ka ga wata mata kana son ka canza kawai kai saki aya tana zancen ba za a karɓi dukiya bane in kayi niyyar aikatawa to kada ka karɓo dukiya ba wai ana nufin kullum in kai wannan ba ka ga ta ishe ka ka sake wannan in kai wannan ka sake wannan wannan ba ɗabi'a ba ce ta addinin musulunci ina alƙawalin na aure da ka ɗauko ta ina abubuwa waɗanda ya kasance an ɗauka na alƙawari babu shi don haka ba wannan aya wani da fakewa da ita ce ai an ce in arsu mustibdal zulum makan zulum Allah ce aka tsada ba haka Allah subhanahu wa a'a in ma ta kama za a yi haka to kan a kauri kuɗi kenan ba ana zancen a canza ba kan wani ya zo ya tawi da ayar da son shi ina fatan kuna fahimta ta da kyau na dai kenan na biyu da an ka ce wa ataitum ihdahunna qintara malamai suka ce asalin ataitum kun bayar amma ba ana nufin nan an bayar ba an tantance sadakin an san da shi koda ba a bayar shi domin mi domin yana yiwa mutum ya auri mace ya zama ko ba a bada sadaki ba sai daga baya za a bayar da shi abinda ake cewa nikahu tafwid ko ba kana bane to kaga wannan lokaci ba ana nufin ba kawai ka aure mace baka ba ta sadakin ta ba ko ko akwai sauran sadakin ta wanda baka bayar ba sai ka tashi cikin da ka sake ta ba ana nufin Allah subhanahu wataala yana nufin to shi wannan ba za ka biya domin ya ce wa ataitum kun bayar to kenan in ba ku bayar ba ana nufin baya akan ka a'a sai malamai sun ce dan an ce ataitum amma ana nufin wal tazamtum har in kun lazimta kun san sadakin ku ya zan wajibi ko da ka sake ta baka bayar ba to bayan ka sake ta ka ba da wannan sadakin ina fatan ku fahimci bayanin da malamai sun fahimta a wannan wuri don haka dai yana akan ka dole sai ka bayar an gane ni to kuma akwai wata kissa mashhuriya wanda mutane suke yawo da ita ita ce kissa ta Umar ibn al-Khattab wata rana aka ce ya hau saman minbari yayi bayani ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a zamanin shi ke cewa me yasa mutane suke yawaita wato sadaki ya yawa ko ba haka ba yake cewa duk wanda duk ya wuce sadakin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kai dirhami 400 an gane ni to zan karfike wannan wato sadaki ko ba haka ba ya tsananta sai ya sabko daga mimbari sai ɗaya daga cikin mata ta na Qurayshawa sai ta ce mishi ya kai amirul mu'minin a matsayin shugaba ya za a yi ka hana mata haƙƙin su wanda Allah ya ba su sai sai na umar ce wata wani haƙƙi ne sai ta karanta bai wannan aya wa ataytum ihdahunna qintar Allah ce ko da qintar ka basu mu ce kuɗi masu yawa miliyarori a wannan lokaci a sai sai na umar ya koma saman mimbari yake cewa lalle mutane sun fi umar gane wato alqur'ani ma'ana kenan ni ban gano ba koko na manta shi yasa ni wannan fatawa don haka na dawo kowa ya kai abin da ya gada sai suka ce to wannan shine dalilin da yasa ko nawa ka gada maka kaka ko ba ka ba to wannan qissa Sheikh Nasiruddin Albani yace ba ta tabbata na farko ya ce rawin da ya ruwaito ta akwai yanki tsakanin wani rawi da wani rawi ɗaya daga cikin ruwatun ya ce wannan ya ce ya ga wannan shi ko alhali lokacin da wancan yan rayu wancan bai gashi ba kaga daga nan an samu matsala kenan ba gari suka karɓo ba to mu kaddarta ma ga wani ya karɓo wanda ya karɓo gari shi to ba mu san shi ba kaga an samu matsala labarin ba tabbatacce bane ina fata ku fahimce ni duk sannan kuma wato akwai wasu hanyoyi sai waɗansu malamai su ko wato malaman tafsiri na duniya waɗanda aka haɗa su wani littafi a tafsirul mawdu'i li nukhbatin min al-ulama su ka suka ce to wannan bayan shi imamul Sheikh Nasiruddin Albani ya ce imamul Baihaqi ya fitar da wannan da kuma wato Abdurrazzaq sai suka ce to akwai wata hanya wadda ba wannan ba wato Imam Abu Ya'la ya fitar da wannan an masruf da kuma Imam Ahmad shi ko ya fitar da shi to idan muka saki wajen sanadinta ta tabbata to sai Sheikh Nasiruddin Albani kuma ya kawo wannan yace wa fi matnihi nakara a cikin bayanin akwai nakara wato akwai abubuwan da suke nuna cewa wannan labarin ba na gaskiya bane don mi don saboda cewa shi zai na ya cewa kowa ya fi shi fahimtar alqur'ani wannan magana ba ba ba so kace da umar an gane ni sannan kuma babu zancen ma tsadar sadaki a zo a hana ba mutane ko ai don ba abu ne wanda wannan lokaci an kasance ana aikatawa ƙarya ce ko ake ina fata ku fahimce to ko da muqaddarta wannan kissa za ta halatta Allah subhanahu wataala yana mutum ba a karba ne in an ba suwa ba a karba ba Allah yana cewa a karba ba ko a bayar ba ina fata ku fahimce don haka har wasu riwayoyi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da Aisha da Musa da Ahmad wanda yake cewa haure mafi albarka shi ne wanda an ka saukakar da sadaki wannan riwaya suna cewa ba ta inganta ta Imam Ahmad tana da rauni amma bayan ta akwai wata riwaya da take karfafa ta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ku duba ku gani ko a wannan lokaci da muke ciki ku duba auren da nawa ne ake shi jika bakwai jika uku da rabi ko ba garin ba ga sunan auren ake an samu ƴaƴa goma ashirin talatin akwai hafizin alqur'ani akwai doktor na likita akwai soja akwai kaza duka sunan amma muku zo armin miliyan ɗari bai kwana uku armin miliyan hamsin bai sati auren miliyan ashirin bai sati akwai wani aure da an kai kasan nan kuɗin gyaran hanya ɗaya miliyar biyu aka zuba billahi ne a nan nijar aka wani aure miliyar biyu an ka zuba auren nan bai wata shida kuɗin da za a gyara hanya wannan auren zuzurutun kuɗi abinda aka kashe ya kai kuɗi miliyar hudu na mu da nijar wanda suka san wannan auren amma waɗansu wanda suka san garin da ya faru sun sani talam-talam aka kawo na uniform wanda mutane za su sa abin da suka ce ma anko talam-talam an kai kawo kowa je sa a nan nijar aka yi wannan aure an kai kashe kaf miliyar ka rike da kyau biliyon hudu na sefa amma wannan auren bai yi wata shida in kun ka bincika ko a ko ina ne aka ci don haka ba da sauran tsawon an gane ni to don haka dai a takaice ba aya tana umurni ba ne a taƙuduna hukku hutana shin za ku karɓe shi ƙiran ƙarya sai aka ce to ai amsa dukiya ba ƙiran ƙarya ba ne ya kamata a ce a taƙuduna hulman sai za ku karɓe shi zan zarfi waɗansu malamai suka ce wani lokaci a cikin larabci ana cewa albuhta wa yuradu bihi dhulm ana nufin zalunci waɗansu malamai suka ce a wato albuhtan shine albatil ƙarya ko abin da yake ba na gaskiya ba karɓar sadakin ka ba gaskiya ba ne ina fata an fahimce sai waɗansu malamai suka ce a shi albuhtan asalin shi ƙarya ne amma shine yake haddasa barnar da miji zai aikata abin nufi in mutum na son ya karɓe dukiya sai dole sai ya cutar da matar shi ko ko sai ya yi mata ƙarya ya ce kaza take kaza take kaza take a ce ba ta da gaskiya sannan a ce ta biya shi kun gane ni to shi sa Allah kira shi buhtanan wa isman mubinan zunubi mai girma kaga wannan yana nuna cewa zunubi yana da girma don kamar duk abin da kaji Allah ya kira zunubi mai girma a cikin alqur'ani shirka Allah ya kira ta zunubi mai girma wa kafa bihi isman mubina zunubi wato abinda muke da suna kiran ƙarya wanda yake wanda mutum zai jinkina shi zuwa ga Allah subhanahu wataala zulubi ne mai girma to kaga wannan shi ba ka zalunci matarka domin kana ana so a mayar da aure ne kamar karuwanci ina ba ta abince ni ka ba da miliyan biyu an ka ba mata ka zauna da ita wata ɗaya wata biyu wata uku ka cutar da ita ka je justice ko kotu ka karɓi kuɗinka to mene ne ka yi kashi kenan kawai kai son kai ka amfani da ƴaƴan mutane kawai ka dukiyar ta ka ka je ka ci ta wallahi tallahi ke Allah gwada maka lafi duniya da lahira ƴaƴa mata za ka haihuwa ai musu walakanci sannan kana ji kana gani Allah ga dauke ma mutunci gaba ɗaya da mutunci ga kowa yasa duk mai irin wannan ɗabi'a wallahi wallahi bai da mutunci kai tsaye dan ta kuke walakantar da shi kuma ba mai magana saboda dama zalunci ne kake yi kai kana so a mayar maka ɗiyanka a gidanka kana so a walakantar da su ba ka bukatar wannan to don me za ka ƴaƴan mutane ba Allah subhanahu wa ta'ala ce wa kaifa ta'khudunahu yaya za ku karbe shi ma'ana ku karbi wannan sadakin domin az-zamir yarji ila wa ku qintar ko al-mal kafin ko as-sada wa qad afda ba'dukum ila ba'd al-hali sashin ku ya sadu da sashi an gane ni an yi rayuwa tare al-ifda'u shine saduwa amma kafin saduwar nan akwai abubuwa da dama bayan saduwar nan kuma akwai abubuwa da dama kafin mutum ya sadu da mace sai an yi fira an yi kaza an yi kaza an yi kaza rayuwarka ta zamanto kamar da kai ita abu ɗaya ne an gane ni bayan kuma wannan yana yiwa a samu ƴaƴa yana yiwa a samu jikoki yana yiwa a samu kaza a samu kaza ta suturtar da kai ta kare ka daga jina duk wanda ya zamanto aikin banza ka ce a baka dukiyar ka Allah ce wa akhadna minkum mithaqan ghalidha sannan sun karbi alkawali alkawali wanda yake mai girma alghalid shine abin da yake da kafshi ko yauki sai an kire shi ghalid mai kaushi abu ne wanda yake alkawali ne mai girma shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wato a cikin hijjatul wada lokacin da yake yi ma wato mutane khutba ta hijjatul wada ta bankwana yake cewa fattaqullaha fin nisa ku ji tsoron mata mata ku ji tsoron Allah cikin al'amarin mata domin mi domin fa innakum akhadtuhum akhadtuhunna bi amalillah kun karbe su da al'amana ta Allah lokacin da za a baka don Allah an ka baka su واستحللتم فروجهن بكلمات الله كم على السدة وتو الأورة كم تفرد دكانس دلي ده كلمة من الله سبحانه وتعالى أمانة نجريكم حديث يونيك إمام مسلم روتوشي داي دقا تكين صحابة موضع الله صلى الله عليه وسلم جاب شي روتونا حديث wannan mata asalin ta haramun ne gare ka sai da aka zo aka karanta fatiha abinda da kuce musu mutane suke ganin kauyanci ne ko ba haka ba parce shi faransai da angilishi ne wani abu gare shi amma fatihan nan da ya rena da ita ce ya zama to za a halatta mai ya taki wannan mata da kalmomin nan na larabci na qur'ani da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa kauyen shi su ne suka halatta mai ya taki wannan mata bi kalimatillah haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kalmomin Allah da haramun ce gare ka to kaga wannan alƙawali ne mai girma shi yasa wa irin waɗannan abubuwan duk wani abin da kace Allah ya ce alƙawali ne mai girma sai ka gano tabbas abin nan haƙiƙan alƙawali ne alƙawali ne mai girma bani Isra'ila Allah ya bayani su wa qulna lahum la ta'du fi sabt wa akhadna minhum mithaqan ghalidha النبوة وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا القول تكان ألا دا النبوة أولي الأذن من الرسل تنمى وأخذنا منكم ميثاقا غليظا الرجاء القولي القولي ما يجرما wanda yake ya kamata a kiyaye shi Allah subhanahu wa ta'ala ya ganar da mu Allah ya bamu riko da amana jalace wala tankifu
ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا الله سبحانه وتعالى ولا تنكحوا كف أورا ko kuma waɗansu malamai suka ce wala tankihu kada ku sadu da matan da ma nakaha aba'uku shi ma waɗansu malamai suka ce nan wato matan da mahaifanku suka aura an gane ni domin nan ma suka ce ma'ana man sai zama to kamar yadda aka ce fankihu ma tsaba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba kenan man tsaba lakum waɗansu malamai suka ce a'a ma nakaha aba'ukum wannan ma wato masdariya ce kina sai zaman to nikaha abaikum kan ku yi aure irin auren iyayenku wato ma tana iya zaman towa masdariya in an ce masdariya da mimun da fi'ili sai a hada su sai su bada suna shi ake cewa masdariya tana iya zaman towa mausuliya ita ko mausuliya sai a cire ma sai a kawo allazi kenan nan in muka ce mausuliya ce wala tankihu allati kakku auri waɗanda ta zama su mausuliya allazi allati allati sune ismul mausul amma in mun ka ce masdariya ce wala tankihu nikaha abaikum kada ku yi aure irin auren iyayenku irin wanda suka kasance suna yi minan nisa'i na daga mata illa ma qad salaf sai daga abin da ya gabata to nan akwai matsala kada ku yi aure kun ga abu ne wanda yake hani ne zuwa gaba ko to illa ma qad salaf sai abin da ya gabata kaga yana da rikici zuwa domin wanta hayya ne ga ya wuce kidan bai dace a toge shi ba ya gabata ce sai dai abin da zai zo nan zuwa gaba shi da ake togewa zuwa ga abin da za a yi gaba amma ba abin da ya kasance ba an yi hali yanzu kuma a ce abin da ya gabata sai malamai suka yi ta'addidat suka ce illa wagga bi ma'ana lakin kenan ko ko ba'da kenan kamar da aka ce la yabuquna fiha al-mauta illa al-mautata al-ula kaga illa al-mautata al-ula ai lakin al-mautata al-ula domin talla yana ba za a mutu ba to nan lakin ma qad salaf ko ko ba'da ma qad salaf sai dai abinda ya gabata wanda kuma da suka ce a'a an shahe wani abu wala tankihu ma nakah aba'ukum min an-nisa'i fa innakum tu'azzabuna illa ma qad salaf wanda kuma da suka ce a'a akwai at-taqdim wa at-ta'khir wala tankihu ma nakah aba'ukum min an-nisa'i innahu kana fahishatan wa maqtan wa sa'a sabila illa ma qad salaf kaga ma'ana magana guda uku amma dai zance mafi inganci shine lakin ma qad salaf istisna'i ne munqati an toge shi an kore sai dai abin da ya gabata Allah subhanahu wataala ya yafi innahu kana fahishatan domin shi yin wannan aure ya zama to fahishatan abin wanda ke mummuna ban fassara ba ana kalma ta al-kufr wa maqtan kuma abin kyama ne shi ake ma al-maqtu kyama Allah ce innal ladina kafaru ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون المقت شيء أبنك أمام مولا أبنك باعته أقال وساء سبيلا سنوكم وانا أبن جاي موني سوسي أنا دولة من داو na farko za mu ja hankali kan alaramomi domin in kana hafizin alkur'ani da an tashi qiyamul layli da tarawihi wallahi ka jara har domin akwai masu rike qur'ani da barko rakta duk inda kai kuskure wallahi za su jawo ka sai su bata ba kuma rikicewa za ka yi kala kana kokari sai ka kai inda baka iya domin tabi'a in mutun ya ji tsoro to har inda ya iya zai dadace sai da bai ji to amma in ka kiyaye kalmomin sai ka tsira lahiya misali ina ne bayanin shi da an ka ce wala tankihu barakaha ba ku bin nisa illa ma qad salaf innahu kana fahishatan to ita kalima ta maqtan anan cikin nisa'i akwai ta amma a cikin suratul isra'i babu wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila kaga nan in ka zo baka samu kasar ba wallahi sai sun dawo da kai in ka ce cikin isra'i kai sai ka samu kasar wallahi sai sun mai roka ba dan wallahi kari na dai ke abu na biyu shine bayanin da yasa nan aka kawo maqtan can kuma a kawo makasa ba fashe alkur'ani magana Allah ce Allah kuma duk abin da yi shine hikma shine yadda ce to can an ce wasa a sabila innahu kana fahishatan wasa a sabila nan ko an ce innahu kana fahishatan wa maqtan wasa a sabila kaka sai malamai suka ce saboda can ana zancen zinanci an gane ni ita ko zina abu ne da yake haramu amma cikin haram akwai sama sama mataki mataki ko ba gaba to mutum ya auri matar da mahaifin shi ya bari ina ba ta kuna fahimta na farko wannan auren bai yi ba na biyu zinaci an gane ni sai zaman to zinaci wanda suke suna dauke da wani laifi shi yasa sai da aka kara wa maqdan wa sa'a sabila to abu na gaba a cikin wannan aya shine sabanin da malamai suka yi anan kan zancen shin ma mausuliya ce ko ko nan ma masdariya ce to in ya zama to mausuliya ce fasara za ta canza in ya zama to masdariya ce fasara za ta canza to amma mu dauke ta a matsayin mausuliya wala tankihu ma laka aba'ukum kan ku yi aure irin auren da iyayenku sun ka kasance suna yi na jahiliya tabi'a su babu doka babu ka'ida ina fata an fahimce ni to sai mu koma cikin sahihul bukhari akwai riwaya daga Aisha radiyallahu anha zaujin Nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam matan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam tace annan nikaha fil jahiliyyati ala arba'ati anha aure a can cikin zamanin jahiliya ya kasance ana yin shi akan hali guda hudu na farko sai tace fakana minha nikahun nasil yau irin auren da mutane suke yi a yanzu tana nufin a zamanin musulunci ina fata an fahimce ni yakhtubu ar-rajulu ila ar-rajuli waliyatahu fayusdiquha thumma yankihuha mutum zai zo ya ga waliyin mace ya ganta yana son ta sai ya zo ya nemi aurenta shi ne ya ha ya nemi aurenta bayan ya nemi aurenta zuwa ga waliyinta fa yusdiquha sai ya bayar da sadakinta bayan ya bada sadaki thumma yankihuha sai ya aure ta wannan shi ne auren da aka kasance ana yin jahili kafin zuwa musulunci amma musulunci ke tabbatar da wannan ina fatan kuna fahimta da kyau sannan kuma wani kafin aka akwai wani aure na daban kana rajulu mutum ya kasance ya kulu limra'atihi yana ce ma matar shi idza tahurat min qamtiha in ta kare haila sai ce mata wato arsili ila fulani fastabti'i minhu ki aika akwai wani mutum a cikin garin nan fastabti'i minhu ki nemi ila lata da ki kai wannan aure ba ku matsala gare shi ko ba haka ba to shikenan wa ya'taziruha zawjuha mijinta sai shi kaurace mata wala yamassuha abadan ba zai sake sakin ta ba hatta ya tabayyana hamluha sai in ya ga ta yi ciki kenan tana zuwa wajen wancan tana zuwa wajen wancan hatta ya tabayyana hamluha min zalika ar-rajul alladhi tastabti sai ta nemi wato ta yi ciki daga wancan wanda ya aika ta zuwa gare shi to in wannan ta yi to fa idza sha wato fa idza tabayyana hamluha asabaha in ta yi ta je ta dauki ciki to lokacin nan yana iya zuwa mata in ya ga dama in ahabba sai mutum yana iya tambaya to dan mutum zai yarda wani mutum ya saki mata sai sai Aisha radiyallahu anha ta kawo illar take cewa wa inna ma yaf'alu zalika raghbatan fi najabatil walad yayi hakan ga su gure na son ɗanai yayi fice ya samu wato an ce annabi shine abu mai karamci mai girma mai daraja ma'ana ya samu wasu siffofi da ake alfahari da su ina fatan kuna fahimtar ba misali mutum ne an san shi cikin laraba yana da fasaha to kun san mutane suna ganin cewa in dai kai kana da abu to ya kamata ce ƴaƴanka sun gade ka ko ba ka bane to yana yi wannan sha'ir ne ko mutum ne wanda ya fice wajen fasaha sai ya aika mata sai ta yi da wancan don saboda ta samu dan nan shi ba ya samu ta bai fasaha ba shi yana yi wa mutum ne mai arziki yana tunanin cewa ba Allah yake bada arziki ba sai ya tura dan ayi zina a samo wannan arzikin ya zama to shi ba ƴaƴan su sun tashi arziki ko ko mutum ne mai kwari yana son tsammanin duk ƴaƴan da zai samu su zama su masu kwari tunda ya ga iyali ga sunan kajar kajar ba su da karfi yana so a saman mai ba iyaran ranke ba a saman mai wato kada musawa in ji yadda gayu suke fada idan sun samu masu jiki sosai sai ya aika ta sai wannan to kaga wannan duk al'amari ne na jahiliya mai karfi yana iya aure rago rago yana iya hafi mai karfi wannan a ce ta Allah subhanahu wataala abinda ya ga dama yake aikatawa a cikin wato halittar sannan kuma bayan wannan Aisha ta ce ana kira shi nikahul istifda wato aure na aro mutum ya bada aron mata sai ga wani don saboda yi lalata da ita Allah ya tsare sai kuma Aisha take cewa sannan kuma akwai wani aure daga cikin aurekin da aka yi wa wato wani kahun akhar yajtami'u ar-rahab za a samu matasa ar-rahab tun al-ashra daga uku zuwa tara shi ake cewa ar-rahab za a tar da matasa mafiya karfi shikenan za ta zabi mace za ta zabi man yadkhuluna 'ala al-mar'a an gane ni waɗanda suke shiga zuwa ga mace sai a zaɓi wata budurwa su za su je su rinka lalata da ita ko kuma ba budurwa ba mace dai shikenan lokacin da suke zuwa zuwa gare ta fa idza hamalat idan ta ai ta dauki ciki wa wada'at sai ta haihu wa marra layalin kwanaki suka wuce suka shuɗe a gane ni ba'da an taba hamlaha bayan ta haihu to shikenan arsalat lahu sai ta aika zuwa gare su me za ta ce da su bayan ta aika zuwa gare su za ta ce musu kad araftumul ladhi wato kun san abin da ya kasance ya gabata kad araftu ko ba ga bane wanda ya san ya zo ya aikata aika aika sai ko ba haka ba kamar irin da aka yi zamanin mu yarinya ai mata ciki ta zaburo ta ce da wane da wane da wane da wane yanzu kowa yana kuma sai biki to kan so ka aikata ba ka so a ce kai kai ka aikata ba ka so ka bari ba haka ba abu sakina kada aikum alladhi kana kun san abin da ya kasance min amri kuma daga al'amari ku kun san abin da kun kai an gane ni wa qad waladat ita ko ta aihu an gane ni shi kenan sai ta ce wa huwa ibnuka ya fulan sai ta zabi wanda mutum ta ce wannan danka ne fa tusammi man ahabbat minhum sai ta zabi wanda take so daga cikin ta ce danka ne dole shi ko zai dauki wannan dan da shi ba ya san ya aikata an gane ni bismihi fayulhaqu bihi ko fayalhaqu bihi waladuha dan sai a rishkar da shi zuwa gare shi a ce dan wani ne dan wani ne dan wani ne kaga wannan arme ne na jahiliya an gane ni wa nikahun rabi akwai aure na hushi ko yajtami'u an-nasu kathir mutane da dama za su haɗu an gane ni to waɗannan mutane fa yadkhuluna ala al-mar'a sai su shiga zuwa ga mace suna dire da ita an gane ni ita ko la tamtani'u ba ta hanuwa da ɗaya daga cikin su la tamtani'u liman aradahunna mata ne wanda ba su hana kansu daga wanda yake son ya zina da su an gane ni wace mace ce wa hunnal bagaya su ne karuwai za a samu mutum talatin arba'in kunna yausifna wato ala ala abuwabihin raya sun kasance suna aza tuta akan gidajensu a can da da kaga gida da tuta to shi ke da inda ba gidan sarki ba ne ko wurin sojoji na can da suka kowai wancan lokaci akwai tuta to gidan karuwai wato alama ce wanda shi ne abin da ake aikatawa to mu yanzu ba wai abin da bane tallace ake cikin internet za ka shiga in mace ce in namiji ne ya san yadda zai yi nemi mata ko cikin hotel in mata ne su kwa gwada su nemi maza akwai maza da ke bada neman su ko ba ka nan namiji ya bada neman shi yanzu turai akwai yadda ake ɗaukar namiji ya zina da mace in ta je cikin hotel sai a kawo mata ta duba ta ga hoton wanda yake dacewa ƙato daga shi ta kilo guntun wando bari mu hausa da hausa sai ta duba ta ce irin wannan take so sai a yi mai waya sai shi so saboda shi biya mata bukata kuma a biya shi lokacin da kuke cikin nan kuma an san Allah shi tawa to su waɗannan karuwan za su kira mutumin da wanda zai zo ya yi zina da su bayan wannan fa'iza wato hamulat idan ta ɗauki ciki an gane yi to shi kenan jumi'u laha za a tara waɗannan mutanen gaba ɗai an gane yi bayan an kira su wadda auna humul kafa sai a kire mutane masu ilimi na gane ya to riskar da ɗa zuwa ga mahaifin shi ta hanyar wato kafafun shi ina fata an fahimce da da babu bincike bai kai inda za a gano abin nan ba abin da ake cewa kwayoyin halittar dan adam kusan yanzu ana ganewa in an sa cikin waɗannan na'urori sun da ilimi ya ci gaba a can da ADN yawa abin da suke cewa ADN to yanzu a ta wancan lokaci kafafuwa ake kallo su waɗanda Allah ba wannan ilimin da sun kalli kafafun mutum sun kalli na ba su ce dan wani to idan suka zo su za su yi wannan an gane ni thumma alhaqu waladaha billadi yarawna su za su kalla su kalli wanda suke so su to shine wani su wannan ka wannan ka faltaqahu sai a wato riskar da kan gare shi asalin iltaqa shine al ilsaq an gane ni a tambala abu in ji malaman zauri a game shi a manne shi an gane ni to wannan kuma wa du'iya ibnahu za a kira shi dan wani za a rika kira shi dan wani cikin wadannan mutanen masu yawa subhanallah kaji aikin jahiliya la yamtani min dalik shi kuma bai isa ya hana kai ne daga wannan ina fata ana fahimta la yamtani min dalik shi bijin ba zai cewa ba ɗaya daga cikin su shi ba shi bane dole zai dauki wannan sai Aisha Aisha radiyallahu anha tace falam ba ba'atha Allah Muhammadan sallallahu alaihi wa sallam lokacin da Allah ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam hadama nikaha ahli jahiliya sai ya zube ya lalata ya fata an gane ni ya rizqadda auren da an ka kasance ana yin na jahiliya kullahu gaba ɗaya din shi na jahiliya a goshi ina fata an fahimce ni illa nikaha ahlil islam al yau sai auren da mutane waɗanda suke auren musulunci na kasance ana yi a yanzu da musulunci tabbatar da shi ina fatan ku fahimce an gane da kyau kenan waɗannan auren auren auren aurace aurace da an kasance ana yi guda hudu guda ne musulunci ya tabbatar wanda kuma ko kasashen mu abubuwa sun kasance suna tafiya a haka za a ga mutum da ko ana son a bada aure ko a izina sai a zaɓi mutumin da ake ganin shi ne ya yi fice tunda da kafin musulunci ya bayyana mutanen da suka yi fice su ne mutanen da adda karfi na damsu ko ba haka ba dan kokowa ko mutumin da ba abin nan wajen yaki ba a iya karo da shi ko kuma mutane masu sihiri da masu kayan gida waɗanda aka cewa suna da maiguwa kowa yana so ya ba su aure saboda maiguwar da akwai gidansu ko ba haka da bane to yanzu dai al'amura suna canzawa aka zo ana abin nan ga masu kuɗi nan dai ga masu mulki kuma ga masu ilimi musani ba dai ko su masu ilimi su da samu Allahu akbar ba ba haka ba ba su kuɗi yanzu ne ake so ba ruwan mutane da bai gwada kayan gida tanka sai ka aka kayan gidanka mata ba burin su su ba kuɗi ba ina ba ta amince ni ha in babu kuɗi babu soyayya haka umar kai sai ya faɗa yake cewa akwai illa guda uku wanda suke sa mata masu son mutum yake cewa arahunna la yuhibbna man qalla maluhu wala man ra'ayna shayba fihi wa qawwata umar kai sai ce ka saurara ka ji dan duk duniya an ce babu wanda ya san mata irin umar kai yace mata suna da illa guda uku in kana da illa cikin wannan problem to ka kyasu la yuhibbna man qalla maluhu ba su son wanda dukiya sai ta yi karamci wallahi in babu kuɗi to ba su son talkata rai na biyu wala man ra'ayna shayba fihi ba su son wanda kura ta cika mai kai kai yayi fari fal wa qawwasa yace ba su son mai kumboso akwai abin da ke zuwa gaban mutum yake ce mishi kaza bakin nan kun san kaza za to ba su mutum mai kaza yace in kana wannan guda uku to ka shiga musiba ina ba ta amince to a takaicen takaitawa wannan yana nuna cewa shine nikahul jahiliya wanda an ka kasance ana aikatawa to shi yasa malamai sai suka kawo nikahul jahiliya mutum ya auri mata tai suka ce kanu yanki huda nisa'a abaihim sun kasance suna auren matan iyayensu waɗanda suka bari wato ibn kathir ɗaya daga cikin manyan manyan malaman tafsiri wanda yake ya rawaito daga abi hatim akwai wanda ake ce ma abu kai ibn al-aslam lokacin da ma baban shi ya rasu sai ya aure ɗaya daga cikin matan mahaifin shi kaga wannan al'amari iyayen sa ko ba haka bane daga cikin su kuma akwai wanda ake ce ma wato mekir suda eh khalaf bin umayya lokacin da ya rasu akwai dan shi da ake kira al-aswad shi ma ya aure matan baban shi an gane ni akwai wanda ake ce ma safwan bin umayya shi ma ya aure matan mahaifin shi ibn jarir al-tabari ya ruwaito wannan ya kawo shi akan ya ayyuhal ladina amanu la yahillu lakum an tarisu nisaa karha akwai wani shi ma ana ce mai amru bin umayya kai wannan masu umayya umayya ga akwai tashi hankali shi ma ya auri baban mata shi bayan mahaifin shi ya rasu an gane ni akwai wani shi ma wanda ake kira wato eh likir suna manzur ibn zabban manzur ibn zabban da tsohon shi ya mutu shi ma ya auri mata mahaifin shi imamu al-qurtubi ya kawo wannan akwai kinana bin uzaima shi ma ya auri matar baban shi sai dai wannan riwayar su wadanda suka ruwaito ta sun da'afa da ita to amma in guda ce ta da'afa bai yiwa a ce wadannan labaran su zo tak tak tak tak tak a ce musu tabbata ba ina fata kun shi tun da riwaya wanda ce muka samu an da'afa da ita sai ya kasance wannan zai nuna maka alkhairin musulunci domin abubuwan da ake ganin munana ne ba su da kyau amma dan adam yana aikata su ba tare da kallon inda za su kai shi ina ba kun fice amma in muka ce wala tankihu ma nakaha aba'uku kakku auri an gane ni ma nakaha aba'uku sai zaman to man nakaha aba'uku mun dauke ta wato masuliya matan da iyayenku sun ka aura kinan nan ana zancen matan da kaga ba ana zancen irin auren da sun ka aikata ina fata kuna fahimta ta sai dai anan kalima ta nakaha tana nufin aure kalima ta nakaha tana nufin takin mace sai malaman tafsiri suka yi ikhtilafi shin wainan aure ake nufi ko taki wadanda suka ce abinda ake nufi da shi wato takin mace kidan sai zama to bai halatta ba a take ta ba ana zancen aure bane me ye dalilin ku suka ce a wani lokaci kalima ta annika tana nufin takin mace alwaqo ke an gane ni wani lokaci tana nufin annika tana nufin al'aqd wani lokacin kawai aure auren shi ake nuna al'aqad ko an saki mace ko ba a sake ta ba wani lokacin kuma tana aure wanda an yi taki a cikin shi to nan wanne ne ake nufi a cikin su malamin sun kafa domin an ce wa in tsallaqtum wa tubikir suna ya ayyuhal ladina amanu idan nakahtumul mu'minat thumma tsallaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna kaga nakahtumul mu'minat dan me ake nufi shi eh aure ba tare da taki wannan shi da babu cewa to aure domin in muka ce taki akwai ayat da take nuni sai an taki mace shine nikah fa in tallaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghayra tankiha na ana nuni sai ya take ta ba ana nuni in mace mijinta ya mata saki uku ba wani ya aure ta bai take ta ba ta halatta ga wani kamar da suke yin auren zamani irin wannan auren kashin wuta suke ce mishi komi wannan sai ya take ta kamar yadda hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana hatta tazuqi usaydatahu wa yuzuqi usaydataki ya ga mu matar rifa'a dole sai ya tashe ki sai kin sake shi shikenan kaga wannan nan annikah ne ake nufi da shi takin mace to shin nan in kun ce nikah taki ake nufi ko aure zance mafi inganci an ka samu kalimomi suna dauke da ma'ana to amma za a dauki wanda yafi kusa da shari'a domin taki bai kusa da shari'a an gane ni ya fi kusa ga mi ga lugha an ce da kahal mar'a ya kake ta wannan ba zan shari'a ake ba to in lafazi ya zo dara bayna shari'ati wal lugha yurajjah al janib shar'i ala al lughawi illa bil qara'i idan kalma ta zo cikin shari'a tana nufin abu kaza cikin lugha tana nufin abu kaza ta zo cikin alqur'ani tunda alqur'ani nan lafazin shari'a ne to za mu rinjayar da shari'a domin ya zo bayanin shari'a ne ba bayanin lugha ba sai in mun ga baiwa mu dauke shi kan shari'a dole sun mun da shi lugha to sai mu da shi a lugha خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم صل عليهم كي مسلم كي مسلم الدعاء domin ba a ce annabi shi mun sallah wa aqimu salata to ku tsaya da sallah su ta ana a irin wannan sallah kaga duk kalma ta as-salatu ne dole sai ka halkanta to anan in muka ce wala tunki huma raka aba uku da za mu dauke shi fassara ta taki sai mu ce kenan duk matar da mahaifinka ya taba takin ta ko da aure ko ba da aure ba ta haramta gare ka amma in muka ce wala tankihu ma nakaha aba uku kan ku aure waɗanda iyayenku sun ka aura sai da mutum sai in ya aure ta sake haramun gare ka kenan mukaddata ba wai muna ba da misali kan wani ba matar da mahaifin mutum yayi zina da ita sai ɗaya ganta yana so ta halatta ta halatta gani ga ɗan tunda ba aurenta bane amma ga aurenta ne yayi to ta haramta da ina fatan kun ce ni domin nan ana magana shari'a ne ba ana magana bace ta zancen lokaci da fatan kun fahimce da irin waɗannan abubuwa suna faruwa yanzu tsohon ba kan baka su suke yi sai ka iske da ɗa da uba an gamu wuri guda ba a san kakana za a yi ba sai ce kai dan iska mina na kai tun wai kaji da iska mina na kai eh ko kuma da diya da babanta a gami ita shi tsoho ya ta ya ɗauki wata ita ko ya yi ta ɗaukar mai sai a gami buwa ko a gami wajen shakatawa sai a rasa wani da daban wani wuri kwanakin bari ka ji labari wata yarinya wai mammata take hana ta fita a cikin gari saboda mijinta yana turai ko amerika ne ko nan turai wannan turai wajen neman kuɗi sai tsohuwar tana kokarin ta hana sai ta ce mata wallahi ba ta isa ta hana ta akai akai aka sa da rikici da hatsariya ta yi karfi ta ce matsuwa ke sha halin lafiya yi wa ina da labarin da lokacin da kun kaɗu da ke da baba gidan giya ne kun kamar haɗuwa har an kai haɗu to yanzu kun kwace ciki hana mini in yi abin da ka gida subhanallah al'amari yana da girma to dan haka dai ko da mahaifin mutum yayi da mace in dai bai saba auren ta ba ta halatta gare shi in ko ya sani ko bai sani ba illa dai waɗannan abubuwa da ya kamata mu nisance su idan fata an fice sai Allah ce illa ma qad salaf sai abin da ya kasance ya gabata lakin ma qad salaf kenan abin da ya gabata Allah subhanahu wa ta'ala ba zai kama mu da shi ba an gane ni wannan yana daga cikin wato rahama ta Allah bai kama ka sai ka sani ka san doka sai ka tabbatar da cewa laifi ka aikata sannan aka maka innahu kana fahishatan domin shi auren matar da mahaifi ya aura ya kasance fahishatan alfasha wa maktan abin kyama wa sa'a sabila malamai suka ce nan kana wato ba ana nuhin kana ba ce irin ya kasance to yanzu in ya kasance to a yanzu fa alfasa da kuma alfasa bane innahu shi yadda al'amarin yake domin shi alike dan yadda al'amari yake auren matan da mahaifanku sun ka aura kana ya kasance to yanzu fa a yanzu haka nan ne to irin wannan kana wato tana nufin irin ta malamin zuri suke cewa kana walam yasal ya kasance kuma bai gushe ba an gane ni wato kamar inda aka cewa wa kana Allahu ghafurar rahima Allah ya kasance mai gafara mai rahama yanzu ha walam yazal inna Allah kana aliman hakima Allah ya kasance mai ilimi mai hikima yanzu fa walam yazal inna Allah kana ala kulli shay'in shahida Allah ya kasance wato mai shaida ko masali ga dukkan abin da ake kasa yanzu ha yanzu ba haka ne inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta sallah ta kasance abu wanda an ka wajabta kuma aka sanya mai lokaci alal mu'minina a yanzu fa haka nan ne ko yanzu wa kana min ilwa wa wa kunna lil malaikati sujudu li adam fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana min al kafirin dan ya kasance ne sun kafirai shi shi da yanzu fa kafiri ne wa sa'a sabila wannan hanya ta yi muni ba da kusa lokaci to sai ce aya uku alal makaranta ka ce hurrimat alaikum
حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وبناتكم وأخواتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما to ina ganin wannan aya ba za mu samu damar ma fassarawa ba don an ce lokaci ya kusanto amma dai abin da take bayani matan da sun ka haramta kinan kamar waccan aya tawti'a ce an haramta ku aure waɗanda mahaifinku suka aura sai aka to da bayani to ga waɗanda aka haramta da wance da wance da wance da wance waɗanda ba a aura kenan sai mu ce rendezvous appointment an gane ni sai sati mai zuwa in Allah ya samu na cikin masu rayuwa za a yi bayanin matan da ya haramta mutum ya aura gakka ta hika fada cikin matsala ina ganin da yanka bata mu da kanta abinda muka faɗa ya zama to daidai Allah shi ba mu lada wanda mun kai kuskure Allah ya gafarta mu da wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh